أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka dake daura da gidan distinguished senator Muhammad Danjuma Goje dake wannan unguwa tamu mai albarka unguwan Fantami a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na a kaɗa'ul musallin ma'ana kusakuran masallata wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin laraba wanda ya daidai da goma ga watan ukun musulunci watan rabi'ul awwal hijira yau na da shekara 447 daidai da uku ga watan tara na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata muna karatu cikin babin da male ce salatu makshufur ra'as mun yi karatu cikin sallah da kai babu hula kai haka ba hula ba rawani yin sallah da irin wannan yanayin yaya shari'a ta ce mun ji yanda mala ya kawo maganganu da yawa cewa ba a taɓa rawaitowa cewa mazan Allah ya taɓa yin sallah kansa ba hula ba an fahimta ko ba hula ko ba rawani wannan shine duk abin da asar ko nusus suka tabbatar da wannan daga ƙarshe yake cewa sallar ta yi amma wanda ya sa hula ko ya rauni ya fi ka kamala sallarsa ta fi lada a kan taka ta fi cikar kamala har ya kawo ayan da Allah ta'ala yake cewa ya bani adama ku zu zinatakum inda kulli masjidin wa kullu washrabu wa la tusrifu ya ku yayan adam a ku yi riki ado duk lokacin da za ku yi sallah ku yi ado ko a yanzu ko mun san ado baya cika na malam bawo sai da hula an gane ko duk adonka inda ya ba hula to ka saba wa adon malam bahaushe adonka bai shi in maki ake bayarwa za a gutsire maki rashin hular to kaga ita ma ashe sallah tana da wannan tsari wani fi ka kamala ya fi ka cikakken lada a gun Allah Allah ya samu gani inda za mu tashi a yau insha Allah shine kafu sha'ar wa saub wal aqsar ra's a yin sujjada akan gashi musamman su larabawa suna da wadatar gashi ba kaman wani ba ma matan ba har mazan za ga mutum gashinsa ya sauko masa to ma'aikin Allah ya hana ka zubar da gashin ka ƙasa kai sujjada a kansa ko kuma ka shimfiɗa riganka ko ka saki jamfanka ko garinka ka yi sujjada a kanta shi ma ma'aikin Allah ya hana wannan da kuma a aƙasun ra'as tattare gashin a yi tukulluma da shi a ɗaure shi yayyo gaba shi ma ma'aikin Allah ya hana musulmi yin wannan mala ce fa'ani bin abbas akwai hadisi daga abdullahi ɗan abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ƙala ke cewa a umiran nabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni an yasjuda ala saba'ati a'azumin ko kuma ala saba'ati manzon Allah yayi umarni dukkan musulmi in zai yi sujjada yayi sujjada akan gabansa guda bakwai ana ganewa zai bayani ɗaya bayan ɗaya wannan gabai guda bakwai yayi umarni a wata ruwayar aka ce a azumi yayi sujjada kan kasusuwansa guda bakwai ko gabansa guda bakwai wani ha an ya kufa sha'ara wa thiyaba banzan Allah ya hana masallaci ya shimfiɗa gahinsa ko tifarsa da yake sawa ta jikinsa ya yi sujada a kanta haza hadisun ya haya wakala abu a abu rubaya ala sabati azumin a ruwayar abu rubaya manzo Allah yake cewa Allah ta'ala yayi umarni ayi sujada kan gabai guda bakwai wa naha an yakuffa sha'rahu wa thiyaba manzo Allah yayi hani mutun yi sujada kan gashin sa naka ko tufarsa da take jikin sa ya shimfida ya sujada aka waɗannan gabai guda bakwai ga sunan alkaffain tafukan hannaye guda biyu warkubatain da guyoyi guda biyu warkadamain a tsaraful kadamain can yan yatsun kafafu sannan waljabha da goshi wanda ya ishara har zuwa ga hancinsa wannan su ne gaɓai da Allah yake so kai sujada a kansu har in ba da larura ba yin sujada ba ɗaya daga cikin wannan gaban to sujada ba ta yi ba dole sai ka tabbatar yan yatsunka tafin hannunka ka shimfiɗa shi ya kalli alƙibla yan yatsun ko ba ba ba dunkule su ake ba ana haɗe tsakaninsu kuma a meƙar da su su masu kalli alƙibla an fahimci wannan abu na biyu sai guyoyi gwiwan dama da hagu su ma matuƙar ba larura ana so kowace ta tabbatu a ƙasa a yayin da za ka yi sujada kaga an samu hudu kenan ga tafuka biyu ga guyoyi biyu sannan sai yan yatsun kafa can ƙarshen yan yatsun kafa ku su ma in ba da larura ba ana so su taɓa ƙasa nan ma an samu guda biyu an samu shida da ya zo gaɓar ƙarshe goshi waye shiru ila an fihi sai nuna har hanci ma iya cikin goshi da goshi da hanci duk gaba ɗaya ne to waɗannan su ne saba'ata a azumi matuƙar ba larura waɗannan ba su ko wanda daga cikinsu bai taɓa ƙasa ba yayin sujjada to sujjada ba ta yi ba an fahimci wannan wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk masallaci dan zai sujada ya tabbatar waɗannan gabbai sun taba ƙasa kamar yadda shari'a ta tabbatar da wannan malai yake cewa a yawa wal jabha ko wa an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu ra'a abdullah ibn al-haris Abdullahi dan Abbas ya ga Abdullahi bin al-Haris shi ma ɗaya daga cikin sahabbai yusalli wa ra'asahu ma'qusa min wara'ihi iya sallah to ya tattare gahin sa ya daure ya jefa shi a bayan sa fa qama sai ya tsaya faj'ala yuhallilahu ko yuhayyihillahu sai shi dan Abbas ya tsaya yake warware wannan daurin da yayi wa gahin sa shi Abul Haris ko kuma Abdullahi bin al-Haris domin su sahabbai yadda suka koya daga gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inda sun ga abu ba daidai ba to suna ɗaukan mataki a gani ko mataki na magana ko na aiki kaga ya tabbatar shi manzan Allah ya hana ɗa namiji yi wa gashinsa irin wannan sufa to da ya ga abdullahi bin haris iya sallah kuma kansa ya yi abin da manzan Allah ya hana sai ɗan abbasu ya tsaya yake warware wannan ɗaurin da yi wa gashinsa ana fahimta domin kada ya saɓa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da yake yin sallah falamman sarafa lokacin da abdullahi bin al-haris ya kammala sallah yayi sallama akbala ila ibn abbas sai fuskanto yake kallon abdullahi dan abbas fa kale yace da shi malaka wa ra'si me ya shafe ka da kaina me ina sallah zaka ke warware min gashi na fa kale sai yace inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innama matsalu haza matsalun lafi yusalla huwa maktufun irin wannan to irin mutumin da yake salla ne ya aikata wani abu da shirya ta kyamace shi mana ma'aikin Allah ya hana to hi nake so ka ji sallarka da siffar da manzon Allah bai hana ba yasa nazo nake kokarin warware ma domin sallarka ta cika ta zama ta zama daidai qala an-nawawi imam an-nawawi yace la nakfitu athiyab wala sha'r manzon Allah ya hana mu sujjada akan gashin mu naka ko kuma tufar da muka sa mu shimfida wani bangare mi sujjada akan ta ai la nadummuha wala najma'uha kar mu tattaro tufar kar ko mu tattaro gashin mi sujjada aka duka wannan ma'aikin Allah yayi hani sallallahu alaihi wasallam wal kaftu shine aljam'u wad dam abinda ake nufi da kaftu shine tattara abu da hada shi a guda ittafaqal ulama malice malamai sun hadu ala annan nahyi anis salati wa sawbihi mushmarran aw kammihi aw aw aw nahaw aw nahawihi aw ra'sihi ma'aqusa aw mardudun sha'rihi tata amamatihi aw nahwi zalika fa kullu hadha manhiyun anhu bi ittifaqil ulama wa huwa karaha at-tanzih yake cewa wannan sufofin mutum ya shimfida gashin sai sujada aka ko ya shimfida tufarsa yayi sujada aka ko kuma a'a ya daure tufafinsa a jikinsa ya daure su mau har su bada wani shaci na jikinsa ko kansa ya daure gashin ya jefa shi a baya ko a'a ya sanya rawani amma sai ya zuba gashi a saman rawanin ko abin da ya kama da wannan malai ce duka ma'aikin Allah ya yi hani game da wannan a cikin sallah bittifaqil ulama bisa ittifaqin malamai amma sai ce hanin hanin bai kai haramci ba akwai hani na karhanci akwai hani na haramci an fahimci wannan kun ga a baya da muka karanta hadisan da suke magana kan buɗe al'aura a yi sallah haka wannan hani ne na haramci hani iya zama sanadiyar rushe sallah gaba ɗaya mutum idan ya yi sallah al'auransa a waje amma waɗannan abubuwan da malaye lissafo ƙarfinsu a shari'a ba su kai mutum ya bar al'aurarsa a waje bai rufe ta ba an fahimci wannan ce yasa ita wannan hannun da aka yi to hani ne na karhanci idan ka yi sallah sallah ka ta yi amma ka yi laifi amma ka yi abin da zai iya zama sanadiyar rage ma wani abu daga cikin ladanka amma irin waɗancan abubuwa na hani na haramci suna zama sanadiyar sallah gaba ɗaya ta rushe gaba ɗayanta an fahimci wannan sai malai ke cewa a falau sallah kazalika da a ce mutum zai yi sallah da ɗaya daga cikin wannan sufofin a sa ya saba amma wasu har salatu sallar su ta yi amma ya saba kamar yin sallah ne ba hula yi sallar ka ta yi amma wanda ya da hula ya fi ka daraja sannan kuma an yi hani ai ba hulan amma hanin bai kai ya rusa sallar ba an fahimci wannan wahatajja fi zalika abu ja'far muhammad bin jarir tabari imam muhammad bin jarir tabari yake cewa bi ijma'il ulama wannan magana ce wanda dukkan malamai sun ittifaqi aka wa haka ibn al-munzir al-i'ada fihi amma malam ibn al-munzir ya ce duk wanda yi sallah da ɗaya daga cikin sufofin da manzon Allah ya hana to wajibi ne ya sake wannan sallar an al-hasan al-basri shi kuma ya dauko ruwaya daga imam al-hasan al-basri Allah ya musu rahama summa zahaba al-jumhur anna an-nahya mutlaqan liman sallaka dhalika maliki cewa wannan wa'ansu malaman sun tafi cewa wannan hainin ya tafi mutulak ma'ana sakakken hani ne hakanan sawa'an ta amudu hulisala amkana kablaha ya yi ɗaya daga cikin siffofin nan kafin sallar ko kuma a iya cikin sallar ya yi su to duka dai hani ne kamar da malam ya kawo hadisi a baya waƙala ad-dawudi yaktasu nahai biman fa'ala zalika lisala sai ce wannan hanin ya keɓanci hakan a cikin sallah amma in ba a cikin sallah bane ba a yi hani ba wal muqtaru sahih malaci abin zabi ingantacce huwa al awwalu shine na farko wa huwa zahirul manqul ali sahaba shine abin da aka cirato daga wajen sahabbai wa gairihim da wadansu su daga cikin tabi'ai wa yadillu ala fi'li ibn abbas wannan kuma iya nuni zuwa ga aikin da abdullahi dan abbas ya aikata radiyallahu anhuma al mazkuru huna wanda muka ambata shi a baya wakala ibn al-asir ibn al-asir yake cewa arada iza kana sha'aruhu manshuran sakata ala al-ard amma wannan idan mutun ya kasance gahin sa mai yawa ne idan yayi sujada sai ya zuba ya taba kasa to wannan hanin bai shafi shi ba an fahimci wannan inda sujudi yayin sujada fayu'ta sahibuhu sawab as-sujudi bihi har ma ma'abucin wannan gashin za a bashi lada akan shi ma gashinsu ya yi sujada wa iza kana ma'aqusan marbutan amma idan daure shi aka aka jawo shi gaban sarafi ma'ana malam yasjud hakan an tabbatar da cewa iya cikin ma'anar da aka yi hani kan sujada akan sa shabahu bil maktuf wanda aka yi masa kama da irin gashin da mata suke daurewa nasu wa huwa al mashdudul yadaini li'annahuma la yan la la ya aƙani alal arfi sujud domin hakan zai hana wata suffa ta je ƙasa irin suffofin da ake so mutum yi sujud a kansu a takaice ne ya'yan uwa wannan gabar bisa amanar ilimi ne sa a karanta ta amma duk abubuwan bai shafe mu ba an fahimta yawan gashi mu a yanzu Allah bai kaddaro mu cikin irin waɗannan mutanen kaga wannan dokar kusan sai dai mu ji ta ilmanci amma ba ta kanmu amma shi da yake balarabe ne mutumin saudiya ne mai littafin to a can dole a yi wannan karatu domin akwai masu gashi wanda kuma duk abin da manzan Allah ya hana iyakan kowane musulmi gaba daya ko a saudiya yake ko ba a saudiya yake ba an fahimci wannan amma abin da yake kanmu shine da yawa wa'ansu daga cikin mutane haka in sun zo sujada sai ga sun saki hannun garinsu ko hannun jamfarsu ko sun jawo wani abu daga cikin tufan sun shimfiɗa sun yi su da haka to wannan gaskiya shi ma makaruhi ne in tufa a jikinka take tana sanye a jikinka to an karhanta wani bangaren ta ka sa goshi a kakai su da kansa amma in kaman sallaya ne ka shimfiɗa ko kuma a'a gunda za ka yi sujada akwai rana kana da hankaci ba aljihun ka kaɗo ko ka shimfiɗa ka yi sujada duk wannan ba laifi ba ne amma hannun ko kuskure shi ne tufa a jikinka ka ja wani bangare ka yi sujada a kanta to shi ne abin da ma'aikin Allah ya hana an fahimci wannan kaga irin wanda ya kamata mu kiyaye kenan idan gu da zafi ko ka san akwai rana ka tafi da sallaya ko ka je da wani abin da zaka shimfiɗa ya tare ma wannan zafi amma ba tifar da ka sanya a jikinka ba wallahu a'lam abu na goma as-salatu fi ni'al wal kifab sallah da takalmi ko da hufi an san hufi ai irin takalmin laraba wannan wanda ake sa shi marar nauyin nan mai kaman fata fata ce haka gaba ɗaya da kuma takalmi normal takalmi irin namu wannan ya hukuncin sallah da su yake a shari'a to shine malam zai mana darasi a ciki e itaka da kathiru minan nas ce da yawa daga cikin mutane sun yi itikadi ma'ana sun kudure a zuciyarsu anna salata fi na'al ghairu ja'iz cewa sallah da takalmi wai bata halatta an fahimta ku duba unwan farkon abin da yake da yawa sun kudire cewa sallah da takalmi ba halal ba ne wa minhum man karaha zalika daga cikin mu'ansu daga cikin mutane akwai wanda ya karhanta haka ne in ya ga mutum iya sallah da takalmi to zai dinga ganin ya aikata makaruhi duna an yuqaddimu dalilan amma duk masu wannan maganar ma yace mala yace ba su da dalili ba dalili wa inna ma huwa al-hawa sai mala yace wannan koyi bin san zuciya ne wa malahum bihi min ilm ba su da wani ilimi akan wannan an fahimci wannan wa huwa mukhalifu li hadihi sallallahu alaihi wasallam kuma hakan sabawa shirewar sa ne shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa an yazid al-azdi daga sahabi yazid al-azdi Allah ya kare da shi kale yake cewa sa'altu Anas bin Malik na tambayi Anas dan Malik Allah ya kare da shi kun san dai Anas kusan ɗan cikin gida ne a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu tsawon shekara tara zuwa goma a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hitin da ya taso dama a gidan ya taso kuma har manzan Allah ya koma ga Allah suna tare da Anas to sai aka tambayi Anas cewa a kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi shin Anas manzan Allah iya sallar da takalmansa kuwa manzan Allah iya sallar da takalmi a kafansa qala na'am sai ana zai ce e manzan Allah iya sanar da galibin sakamarsa an bai mishan nan kuma wannan ba ku sosiya ba ne ba ku sosiya ba ne wa amara sallallahu alaihi wasallam bai zalika har ma ana suke cewa manzan Allah ya yi umarni a yi sanar da takalmi faƙali yake cewa kalaful yahuda ku musulmai ku saɓawa ma wa yahudawa ku saɓawa yahudawa fa innahum yusalluna fi ne alihim yawa fa innahum la yusalluna fi li'alihim wala kifafihim su yahudawa ba sa sallah da takalman su ba sa sallah da kufi a kafar su ba sa yi amma ku musulmai ku saba musu dama abu da yawa manzon Allah yana cewa khalafu yahuda wan nasara ku saba wa yahudawa da nasara ta kowane irin bangare kun ga su al'adar su ba sa barin gimu gashin baki suke bari to sai manzon Allah ke ce ku saba musu ku ku bar gemu sannan ku datse gashin baki ka kun saba musu a tufafi yace ku saba musu a sunaye yace ku saba musu a bukukuwa yace ku saba musu an bayyana nan hatta ma yake cewa ba yahude ko yahudawa idan matarsu tana al'ada tana menstruation to ko abinci ta dafa ba za su ci ba ko ruwa ta ɗauko ta ba su ba za su sha ba inda tana wannan time na period na ta ba sa cin abincin da ba sa cin abincinta ba sa zama kusa da ita to sai manzo ce ku musulmai ku saba yahudawa a wannan idan matan ku suna al'ada to ku aikata komai da su kwanciyar aure ce kaɗai ba za ku yi ba an fahimci wannan su dafa abinci ku ci su kawo muku ruwa ku sha ku zauna a gu ɗaya komai ku yi kwanciyar aure ne kaɗai ta haramta a wannan yanayin kaga nan ma manzo Allah sai ce mu saba wa yahudawa akan irin wannan tsari manzon Allah bai taba cewa mu kufi yahudawa ba a kowane irin al'amari amma a yau ka duba yanda muke bikin mu babu manci da nasu wani ma suna dole sai ya kakaba wa kan sunan bai hude a matsayinsa na musulmi wani sutura sai ya irin ta yahudawa wani biki hatta irin bukukuwa haka na zagayewar shekara wani masu ya kwaikwayo na yahudawa duk da cewa yahudancin ne gaba ɗaya wannan tsarin nan sau daga a taƙaice ya uwa musulmai manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu umarni daga bakinsa cewa mu saɓa wa yahudu da nasara domin su maƙiya allah ne maƙiya gaskiya ne ko ko musulmai masoya allah ne masoya gaskiya ne masoya manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam an fahimta to kaga ma'aikin allah sai ke cewa su yahudawa ba sa sallah da takalmansu a ƙafa ba sa yi amma ku ku saba musu ma'ana ku kuna yi kenan wa amara sallallahu alaihi wa sallama ko kuma wa hadha alhadith yadullu ala istihbabi salati fi ni'al wal kifaf wannan hadisi in jimala iya nuni cewa mustahabbi ne ana so mutun yayi sallah da takalminsa ko da kufinsa idan ya sa an gane ko a wa yazidu ala qawli ibni daqiq al-aidi wa yuraddu kai wa yuraddu an yi raddi akan magana ɗaya daga cikin manyan malamai da suka gabata ibni daqiq al-aidi allazi qala wanda yake cewa as-salatu bin na'al min ar-ruks hi sala da takalmi kamar rukusa ne kamar wani sauki ne akai ma la min al-mustahabbat baya cikin mustahabbi to wannan malamai ba su bar mai wannan magana ba sun masa raddi sun bayar masa da maganar sun ce ba rukusa ba ne mustahabbi ne har ma iya ɗaukan matsayin sunna ƙala ibnu taimiyya malin ibnu taimiyya yake cewa amma salatu fi na'al wa nahwihi kai sallah da takalmanka a kafarka misulu aljamjam sunan takalmi ne wal madas shi ma sunan takalmi ne wazzabul shi ma sunan takalmi ne an gane ko wa gairi zalik da waɗansu waɗannan sai ke cewa fala ya karahu ba wanda ya kyamaci wannan ba wanda ya kyamatar ma da wannan bal huwa mustahab yace haka abin da ake so ne ma wani lokacin kai sallah takalminka lima sabbata fi sahih an annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari cewa kana yusalli fina alaihi manzon Allah yana sallah da takalman sa kafafuwan shi wa fi sunan annu annahu qala innal yahuda la yusalluna fi ni'alihim ma yake yake cewa su yahudawa ba sa sallar da takalman su an gane ko ba sa sallar da kuma fa khalifuhum ku saba musu fa amara salata bin ni'al mukhalafatu yahud sai ma yake ba mu umarni mi sallar da takalma domin mu saba yahudawa ya naji kun shiru yau eh eh kun ji abin barkakwai ko to haƙiƙanin gaskiya shine sallah da takalmi ba haramun bane in ka ga mutum iya sallah da takalmin sa karka zarge shi iya da madogara amma malamai suka ce shi kullun addini iya duba urfi na mutane sai ya gina dokarsa a kanta domin a kullun addini zaman lafiya yake sa a kullum addini fahimtar juna yake su a kullum addini haɗin kai yake su an fahimta malamai suka ce ko a yanzu ko malaman zahiriya masu tsanantawa suka ce a yanzu masallaci an gyara shi an samai shimfiɗi an samai kayan ƙanshi an samai komai kuma duk wanda ya zo masallacin nan har liman a waje yake barin takalminsa to kai bai halatta ka zo kai sallar takalmin ka bai halatta domin ka saba wa adarsu ka saba wa tsarinsu kuma an ce al-muslimuna ala shuruɗi musulmai suna kan sharadinsu amma in kai kaɗai ne za ka yi sallah a gidanka ko a waje ba cikin masallaci ba kuma ka tabbatar da takalminka babu najasa a jiki za ka yi sallah da kayanka ba wani ne akan wannan an fahimci wannan amma tsarin mutane ba sa sallah da takalmi a masallacinsu kuma sun karanta hadisan kuma sun sani suka ce fahimtarsu da al'adarsu ba ta ba su su yi haka ba to ba su ba su yi laifi ba ba su yi laifi ba abin da ya sa male kawo hadisan aka karanta domin ko ka ga wani yana yi to karka zarge shi iya da dalili amma kai ma da kace ba ka yi kuma kai ma baka da laifi inda za ka yi laifi sai in ka karanta abin an fahimci maganar akwai sunnoni da yawa wanda wa'ansu daga cikin musulmai kuma in ce ɗaliban ilimi rashin fahimtar yadda nassin yake a wajen aiwatar da sunna sai a je a samu fitina wannan da yawa iya faruwa ko kamar wannan misali duk malamai ittifaqin su kenan in masallaci ga tsarin su ga yanayin su to karka saba musu karka saba musu ka bi tsarin su da yanayin su shine sunna a lokacin an fahimci wannan kamar misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake sallah yake jin wasu wasi haka a ransa tunani ya mai yawa iya sallah amma iya yawan tunani kai ne can zuciyarka ta tafi can ta tafi can ka kasa tsayawa ka fuskanci sallah sai ma'aikin Allah ke cewa to a daidai lokacin ka yi a uziya mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim a zuciyarka sau uku sai ka tofa a hagu da kai sai ka ci gaba da sallar an fahimta malam muhammad salih al-usaimin bin usaimin yake cewa idan gefanka na hagu da mutum sunnar da manzan Allah ya ce idan ka yi a uziya ukun ka tofa a hagu da kai to kar ka tofa a hagu da kai din sai ka yi a uziyar a ranka ba sai ka yi dobin ba amma in ba kowa a hagu da kai halar ne ka tofa a hagu da kai din an fahimci wannan domin in ka tofa ma wani tofi musamman a ce wani honorable ne ko wani mai kuɗi ne sai shi aiwa ne ya tofe ne a sallama tofi yake ma wallahi ban yarda ba sai mun je sai mun je kotu kaga maimakon raya sunna ka haifar da fitina yasa fahimtar nassi daban karanta nassi daban akwai abubuwa da yawa har manyan malamai mu Allah ya musu albarka da an fahimci yanda ake aiwatar da abin a shari'a da ba wanda zaka ji kansa wajen rigima ko fada babu duk abin ɗaya ne wajen gabatarwa ake samun matsala amma duk tsarin addini duk tsarin suna ɗaya ne wajen gabatarwar ana ake samun matsala an fahimci wannan da kyau akwai abubuwa da yawa irin wannan kuma misali suna ta tabbatar da kan cewa manzan Allah iyayen jirtatul istira ma'ana idan ka taso daga raka'a ta farko ta sallah ka dan zauna kafin ka miƙe ko an kai raka'a uku ka dan zauna ka dan in seconds ka miƙe amma duk malamai sun ce in limamin da kake yi bi sallah baya yi ba za ka yi ba in kuma limamin da kake bi sallah yana yi sai kai kayanka ba a zauna lafiya ba duk wannan shine addini ba amma sai ga wani ya ɗauko wata sunan da ake a iraki ko a senegal ya ce sai ya zo ya kafa ta a nan a dinga daru ana ta rigima ana ta faɗa alhali gabatarwar ce aka samu matsala a kanta ya sa karatu daban fahimtar karatu daban an bayan jan da ke ko sau daga ɗaliban ilimi wajibi ne bane gabin magabata in sun karanta aya ko hadisi ya suka aikata ta ba wai kawai karatunka za ka fahimta ba a magabata ya suka yi aiki da wannan ayar ya suka yi aiki da wani hadisi kun ga da shi wannan hadisi da manzala ke cewa kai tofi a hagu da kai idan ka ji shedan iya sama wasu wasi haka manzon Allah ya faɗa kuma hadisi ne mai inganci amma ya aka aiwatar da aikin idan wani iya hagu da kai kama ya tofi to rigima za ta yi an fahimci wannan kaga rashin tada rigimar shine sunna sai kai tofin a ranka yayi kuma Allah zai gusar ma da abin da yake damun ka to duk wannan misalan suna nan da yawa saboda ka a yanzu mu sallah da takalmi a nan ba al'adar waje musamman a cikin masallaci masallacin da aka gyara shi aka sa mai kafet aka sa mai kaza ka shigo da takalmi a talimin ya bar nasu a waje kai kuma ka shigo da naka dan raye sunna sai dai kaga yan agaji sun daga ka sun yi waje da kai kawai ko ba gaskiya ba haka ne mana kaga daga nan daruhiya ta yi da fitina kuma alhali kai ne baka fahimci maganar amma a ɗakinka ko masallacin da sun fahimci sallah da takari ba laifi ba ne halliman iyaye halla da lai suna yi to in ka shigo kai da naka ba mai ma'ayin magana an fahimci wannan amma kai da kasan kana kan wannan tsarin to to inkarin me yi ba naka bane an fahimci wannan in ka ga wani iya sallah da takalmi kar ka zarge shi kar ka mai inkari domin iya da dalili kai ma da baka yi kana da dalili domin sharadin ku ne ka al'ada da ku ci haka an fahimci maganar wallahu a'lam malik ya cewa lubusul harir gaba na 11 والذهب والديباج والاستب والاستب والاستبرق سنيا الحرير ko zinariya ko dibaji ko istabarak ka sanya wannan tufar kai sallah mun san dai harir ko alharir tufa ce wanda mu nan babu ita zinaran ma anan sai dai wani da wani dibajin ma ba mu da shi istabarak din ma ba mu da shi amma a kasashen larabawa za ka sami su wadannan to ka sanya ɗaya daga cikin waɗannan ka yi sallah shari'a ba ta halattar ma ba tufafi ne amma ma'aikin Allah ya ce kada ka sa ka yi sallah da su domin haka shari'a ta ce na hannabi sallallahu alaihi wasallama an lubusul harir wa zahab wa dibaj manzan Allah kadari ya yi hani mutum namiji ya sanya tufar alharir ko ya sanya zinariya ko agogo ko zobe ko wani abu ko dibaji duka manzan Allah ya hana musulmi namiji yawa fa anil barra radiyallahu anhu qal barra bin azib Allah kare da shi yace nahanan nabi sallallahu alaihi wasallam an sab'a manzan Allah ya hane mu kan wa'ansu abubuwa guda bakwai naha an katami zahab manzan Allah ya hana mu sanya zobe da zinare duk kudinka in dai zinare aka yi zobe da shi to haramun ne kasa an gane ko au kala halakatu zahab ko ɗin wani abu da aka kewaye na adon hannu da shi ka sanya a hannunka na zinariya haramun ne wal harir da al harir wal istabarak da istabarak wal dibaj da dibaj an gane ko min siyabil ajam wanda ce wannan tufafi ne na ajamawa ma'ana mutane marasa addini tufafi ne irin na mutane marasa addini malik ya cewa a na gaba wal maisar alhamra wal kusa maisaratul hamra shine kamar kai tufa da normal tufa amma sai a zo a yi ado da zinariya ko dibajin a yi ɗinki da su ko a yi wani ado da su to shi ma hakan haramu ne bai halatta an fahimta a yi asobin da zika ne kun ra'asahu minhu ko a yi kan tufar da abin da aka hana sauran jikin tufa duk normal tufa ne da aka halatta ka yi amma sai ka yi hula ta zinare ko a yi ma hannu na dibaji ko a yi ma kafar wando ta alhariri to wani haramun in ma ba ka yi da tufan gaba ɗaya da su ba a'a ka yi wani abu na jikin tufarka da wanda daga cikin yanki shi ma bai halatta an fahimta nan sai ma yake cewa a wa'aniyatul fidda abu na gaba kofi ko abincin abinci na azurfa shi ma haramun ne وهذا الحديث فيه نهي صريح اللبس الحريري والذهب والديباج والاستبرق مالك wannan hadisi karara iya nuna akwai hani game da wadannan abubuwa sanya alharir ko zinariya ko dibaji ko istabarak wannan haramun ne ga ɗa namiji sa amma ƴaƴa mata su ya ya halatta su sa domin su ƴaƴa mata dama dan ado aka yi su aw man yuna sha'u fil hiliya wa huwa fil khisami ghairi mubin ita ƴa mace rabinta ma ado ne gaba daya in ya mace ba ta ado ba ta mace ya mace an fahimta to he shari'a ta halattar musu wannan sai malik ke cewa fa'ida ta ne akwai wa'ansu fa'ida guda biyu al'ula na farko anna taharimu libusul hariri wa dhahab fi haqqi rijal wan nisa da harir din alhariri kenan da zinariyar hanin ya shafi maza da mata liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam a uhillar zahab wal harir lil'inas min ummati an gane ko? ko kuma an na tahari mulubusul harir wa zahab fi haƙƙin rijal an gane ko? akwai kwama da bai yi ba magana ta tsaya daga nan cewa haramcin sanya alharir da zinariya to haramci ne wanda ya tabbata akan maza magana ta ƙare wannan wawun ɗin wawul aqaf ne wata sabuwar magana ce sai ce amma wan nisa su mata li qaulihi sallallahu alaihi wasallama fadin manzon Allah game da su sai ya ce uhilla zahab wal harir li inas min ummati da alhariri da zinariya an halattarwa matan wannan al'umma su sa su haramcin bai hau kansu ba wa hurrima ala zukuriha amma an haramta wa mazan al'ummar kamar akwai abin da aka halatta mana su kuma aka haramta musu akwai abin da aka haramta mana su kuma aka halatta musu an fahimta domin shari'a kullum tana tafiya da balansin ne kaga mu yanzu idan ka sa tufa ta share ƙasa kai haram amma su kuma ƴaƴa mata haka shine sunnar da aka ce su musamman mace ta kai shekarun balaga ta zuba tufafi har su share ƙasa har ma ma'aikaci yake cewa idan sun share najasa ko kwata idan ta fita gundaya shi ne ta saki tufar ta ja ƙasa shi kenan ta yi tsarkin abu ba ma sai ta wanke da omo ko sabulu an fahimta nan to amma yanzu yake shaidan kullum inda ya ga za mu samu lada mu samu aljanna sai je toshe go an canja fa baddala alladhina zalamu kenan qawlan ghayra alladhi qila lahu su matan da aka ce su yi tufafi ya lullube su duka tun daga sama har ƙasa yudinina alaihina min jalabibihin to amma ka duba yanzu ya suke shiga su musulmin namu wa'ansu ma matan aure wata ma ta haddace ƙur'ani wata ma malama ce amma in ka ga shigarta ba ta da bambanci da higar jahilan mutanen farko wajen tabbarojanci a kullum in irin wannan munasabar ta zo muna tsayawa mai bayani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya magana ta sarai duk abin da ya faɗa wahayin Allah ne sai da ya ce irin waɗannan matan Allah da kansu ya tsine musu albarka an gane ko sai ce simfani min ahalin nari lam arhuma akwai wa'ansu wa'ansu mutane yi nau'i biyu yan wuta ne manzo Allah ce amma ni a yanzu ido na ma bai nuna musu sai ya ce akwai kasiyatun ariyat akwai mata da a zahiri sun sa tufafi amma kuma tsirara suke da biya irin dai tufafin nan ne yanzu dai a sai les da miliyan kaza ko dubu ɗari kaza ko wani wannan material dubu ɗari kaza amma ba zai rufe tsiricin ya mace ba kaga dai a zahiri ga tufa ga tsada amma kuma a ma'ana a shari'a tsirara take da biya manzan Allah ya ce irin waɗannan mutanen duk inda hogansu ku la'ance su domin tuni Allah ya la'ance su kagar wannan hadisin kuma ba za ta goge shi ba iyanan tabbatacce ne manzon Allah ya faɗa sama da shekara 1400 da abu kaga dan ke a yau ba za a soke wannan hadisin ba in ka ɗauko matanmu da ƙannanmu da yayyenmu a yau kashi 100 to kashi 90 in ba su yi wasa ba wannan hadisin iya ya tabbata kansu mace fa duk inda jikinta yake al'aura ne mun karanta ana duk inda jikin mace yake al'aura ne gubi kadai shari'a ta bata dama ta fidda shi waje bata yi laifi ba fiskarta da tafukan hannayenta shine kadai aka yadda ita ma malamai suka ce in har mai kyau ce mai kyan halitta ce fiskar ma ta sanya ne kabi din ta rufe ta an fahimta domin akwai fitananu daga cikin mutane fiskar ma ta sanya ne kabi amma an haka ce gona-gona haka ba abin nan ba fenti sosai sai ta bar fiskata ma ba ni ƙabi wannan ba matsala ba ne an gane rike ko amma inda mai kyau ce mai kyan siffa da diri to fiskar ma ta rufe amma a yanzu wuyansu a waje hannunsu a waje ƙwaurinsu a waje wai an yi dayis ko kunshi dole sai an nuna an gani wanda ya halatta da wanda bai halatta ba kowa gani yake yi wani haramun ne kuma akwai tsinuwa akan wannan saboda kamata mu musulmi ku ji da kyau ado kiwa mijinki kiwa gidanku da muharramanki duk su ga adanki ba nufi bane amma wani a can waje wanda ba muharramanki bane ganin adonki da kika nuna masa haramun kika haramun kika an fahimci wannan da kyau ko dama wanda ma ya halatta amma a ga adon su mata su nuna wa musu ado qur'ani ya faɗa ai qur'ani ya zayyano su ai wala yabdina zinatahun ila li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i buqulatihinna aw ikwanihinna aw bani ikwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna an gane ko awi awi awi rijal awi tifil ladhi lam yadhharu ala awrati nisa waɗannan su ne wanda shari'a ta yadda ta nuna musu adonki amma wanda ba su ba haramun ne to wannan iya cikin abubuwan da mata da yawa ya kamata su kiyaye amma shari'a ta sanya musu doka su sa alhariri su yi wa mazajen su ado ko su sanya zinar su yi ado wannan ba matsala ba ne ba an fahimci wannan sai ma yake cewa a saniya fa'ida ta biyu a tarhis fi maudu il isba'aini min alhari isba'ain shine abin nan dan yatsa daya an gane ko idan har gunda yake alharin ne a cikin tufarka bai fi faɗin ɗan yatsa ɗaya ba to shi wannan shari'a ta ce ba ka yi laifi ba wannan ba laifi ba ne amma rukusa amma sauƙi ko isba aini ko gun in yatsu guda biyu fa an umar radiyallahu an daga umar allah ya ƙare da shi yake cewa naha anil harir illa hakaza an yi hani maza musulmai sanya hariri sai manzahi umar yake ci sai dai haka wa ashara bi usba'ihi sai ya nuni da yan yatsunsa guda biyu an gane ko as-sababa wal wusta da wannan yine sababa da wusta na tsakiya sai ce sai dai in gun bai fi tsawon dan yatsa biyu ba to wannan baka yi laifi ba wa kadhalika tarkiz fi lubs al-harir li uzrin aw mardin haka nan ka sanya hariri dan wata larura ko uzuri ko rashin lafiya an gane ko kal hikka wal qumal wa'ansu larurai ne wannan wanda aka ce mutum sai ya sa alhariri yake warkewa to in ka sa wannan baka yi laifi ba fa an anas radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallama anas dan malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rakasa li abdurrahman bin auf yayi sauki ga abdurrahman bin auf wa zubair bin wa zubair da zubair fi qums min alharir fi hikkatin kanar bihima a wata ciwo da suke da shi to sanya tufal alharir iya zama waraka ga ciwon to sai manzon Allah yi wa Abdurrahman dan Auf da Zubair bin al-Awwam ya musu sauki su sanya domin samu lafiya warakasa ibn Auf wa Zubair fi qumus al-harir inda ma shaku al-qumal ita ma sunan wata cuta ce yasa kaiwa manzon Allah koke game da wannan ciwon sai ce to ku sanya al-harir tunda sanya hin yana zama waraka ga masu irin wannan jinya din aqda'uhum fi amakini salat gaba ta gaba shine kusakurai da ake samu a guraben da ake yin sallah a makin jam'u a amkan ko a makin guraben da ake yin sallah akwai kusakware da ake samu malice na ɗaya as-salatu wa alal amakini lati biha tasawir wa zukrufa yin sallah a gunda akwai hotuna ko zane-zane ko ado ran batsau ɗin nan to shi ma shari'a ta hane ga wannan ya ta hatta masallatai ma a yawanta musu rubuce-rubucen nan na wani abu zai ba zai ba waye waye to malamai sun yi karanci akan wani bai halatta an bayyance wannan hatta rubutun ma akwai malamai da zakaranta tunda shi masallaci gune da ake son nutsuwa a cikinsa ba a san daukan hankali duk abin da zai ja ma hankali ko tunani kawar da shi ake a masallaci an bayyance wannan ya sa yawan adon nan ma sai ga wani kuma maimakon sallar iya kallo kuma maimakon sallar iya kallo kaga hankalinsa ya tafi ya bar sallar to gudun wannan shi ya sa shari'a ta hana haka dai ka duba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗakin da na Aisha ta yi ado ta san irin sattara din nan alabulin da zai rufe ɗaki duka da yazo iya sallah iya raka'a biyu ta sallar iya sallamewa sai ce Aisha na nade wannan labulan duka nade shi domin bai gushe ba iya bujuro mu a cikin sallah kaga manzon Allah makina sallallahu alaihi wasallam bana tana wani wanda ba shi kaga duk abin da zai dauke mutane hankali ba a san ka zo da shi masallaci an fahimci wannan ko ka bar wayanka a kulle tana ƙara ko ana ma wani abu dai haka ko wani abin da zaka zama daban a cikin masallaci wannan bai halatta ba masallaci ɗakin Allah ne kuma nutsuwa ake so a samu a cikin sa to yin sallah a gurabin da yake akwai ado akwai zane-zane wannan makaruhi ne kana sai malik cewa kariya al'ulama a salatu ila al'amakin allati biha suwarun au ala sajjada biha ta sauyi hatta wannan sajjada wannan da muke yin tsalla a kanta wannan kafin haka hima in ya fiye ado da zane-zane malamai sun ce makaruhi ne a yi tsalla a kansa an gane da ke ku makaruhi ne a ji kalmar makaruhi ba haramun ba an karhanta domin zai iya ɗauke ma wata nutsuwa daga cikin sallah kuma abin da ake so sallah a samu nutsuwa fuli a cikinta ya ce yi sama Allah ya ce kada afla almu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un kushu'in nan nutsuwar zuciya ita aka fi so ta samu a cikin sallah amma duk abin da zai ɗauke ma hankali ya raba ka da wannan nutsuwar to shari'a kawar da shi take da gonka ba ta sosai an fahimci wannan to malamai sun karanta cewa hatta irin shimfiɗin da muke sallah a kansu in dai akwai zane-zane da ado da yawa to shi ma wannan an karanta a yi sallah a kansu sai malik ke cewa wa zukurufa wa gaidi zalika da ado yine zukuruf da abin da ya kama da wannan min al-ashya allati talaha al-musalli abubuwan da su dauke su shagaltar da mai sallah wa takhrijihi an khushu'ihi fi salatihi har ma su fitar da shi daga khushu'in da aka ce a sallah in abu ya fiye ado ya fiye wani daukan hankali to wannan khushu'in da aka baka umarni to zai dauke ka daga wannan khushu'in fa an anas radiyallahu anhu daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙare da da shi kana kirami da Aisha radiyallahu anha nana Aisha tana da wani labili irin satara nan babban labilan nan satarar biha janibi baitiha idan ta shimfiɗa labilin sai ya rufe mata kusa rabin ɗakin ta gaba ɗaya an fahimta fa kana annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amidi anna kira miki haza yace ya Aisha nan nade wannan labilan naki nan nade shi fa innahu la yazalu tasawiruhu tu'radu fi salati wannan zane zanen dake jikin sa bai koje ba iya bujiro mun a sallata ku duba ma'aikin Allah ba kenan wanda yafi kowa nutsuwa yafi kowa sanin Allah yafi kowa girmama Allah amma yace wannan labilan da ta sa iya bujiro masa a sallah saboda ka ta nade shi baya bukatar sa to kuma ina wanda ba shi ba kaga mu ne mun babi aula akan mu yi nisa da dukkan abin da zai kama na shagala game da sallah wa an aisha radiyallahu anha daga ita dai ummul mu'minin aisha Allah ya kare da ita take cewa kana li saubun fihi suwar sura tace ina da wata tufa wanda akwai hoto a jikin tufa an gane ko fa kuntu absatahu wannan tufar na kasance ina shimfida shi a daki wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilai wanda na shimfida manzala iya kallon gun iya sallah fa qala li sai wata ran yace da ni akirihi ai ab ab adihi ki nisa da shi dauke min shi da kusa na bana so an gane ko faja'altu minhu wisadatayn sai na kawo an su matasai guda biyu sai na ajiye a gurbin go sai na dauke wannan shimfidan da dauke shi domin manzo Allah ce na dauke shi ne nisa da shi domin baya son ganin sa a lokacin da yake sallah kafin mu yi gaba kun ga wannan duka iya nuna mana cewa manzo Allah iya sallah a gidansa iya sallah a ɗakin matansa sallolin nafila an fahimci wannan kaga duk wannan na Aisha ce take rawaitowa domin abin ya faru a ɗakin ta ne to kai ma sai kai kokarin raya ɗakin ka ko ɗakin matarka da yin sallah ko raka'a biyu ne ko shi bai da wutare ne kar ya zama to dama ya ce kar ku mai da ɗakunan ku kamar makabarta yadda ba a sallah a makabarta kar ka mai da ɗakin ka ba ka sallah duk yadda za a yi a ɗakin ka a gidanka ka ware wani gun da za ka yi sallah wannan ya zama dole ka ware wani gun da za ka ki munajaci da kai da Allah wanda in ka je gun za ka samu nutsuwa domin gani za ku yi da Allah duk wani abin da zai ɗauke ma hankali a gun kawar da shi wata 'yar kwana ka ware wannan gun sallah ta ne wani hoto wani waye dukka kawar daga gun haka ake so kowa ya tabbatar da iya da gun ibada a gidansa wanda ko da wani abu ya tazar ma da hankali za ka yi alwala ka je ku gana da ubangijinka sai Allah ya ɗauke ma wannan damu amma da yawan mu sai ya gaba haka muke ba gaskiya falukan mu duka hotuna sun zagaye ɗakunan matan mu duka hotuna da hayaniya kuma shi wannan hoton marar dalili na sha karantawa a nan mala'iku rahama ba sa shiga wannan gida in dai da hoto kawai na ado wanda aka sassaka aka illajin dinsa aka rarrataya aka kawai ba manufa sai ado to mala'iku rahama ba sa shiga gida aka ma'aikin Allah ya tabbatar ka kuma duk gunda ake sa ranka mutu ai a gidanka ake sa ran zaka mutu da yawa kashi 50 cikin 100 a gidajen muke mutuwa ko ba haka ba to kuma kana so mala'ikan rahama ya zo lokacin da zaka mutu to idan har da irin wannan hotunan marasa amfani a gidanka to mala'ikan rahama ba ya zuwa kaga duk wanda mala'ikan rahama bai zo wajen karɓar ransa ba akwai matsala ne akwai matsala saboda sai mu kiyaye irin wannan shine amfanin karatu hotuna akwai na amfani wanda shari'a ta ce ya halatta ga bursu amma akwai marasa amfani wanda shari'a kuma ta yi watsi da su ma ba ta san su wa an aisha radiyallahu anha daga nan aisha Allah ya kare da ita kala take cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli fi khamisatin zata a'lam manzo Allah ya tahi zai yi sallah da wata riga da yasa amma tana da tutoci a jiki falamma qada salatahu lokacin da ya sallama yayi sallama daga sallah qala sai yace izhabu bi hadhihi alqamisa ila abi jahm wannan riga da na sa ne sallah da ita ga tana nan da kaiwa abi jahm ita abi jahm bin khuzaifa domin shine biya manzo Allah kyautar wannan riga wa atuni bi anbijaniya ku zo man da rigar da babu tuta babu zanen komai a jikinta fa innaha altahani anifan fi salati domin ita wannan riga da na sa ɗazun nan tana bujiro min a sallata na sanya ta tutocin da adon suna bujiro min a sallah saboda ka amayar a canjo min wata wa fil hadisaini a wannan hadisi guda biyu in jimala karahiyati salah bi makanin fihi tasawir an karhanta yin sallah a gunda yake akwai hotuna ko zane zane aw yashgilu bal al musalli ko abin da zai zai shagaltar da tunanin mai sallah min suwarin aw zukhrufatin aw zina ko zane-zane ko ado ko wani abu mai daukan hankali duka wannan ko a cikin masallaci shari'a ba ta ce a ajiye shi ba balantana wanda za ka yi sallah a gidanka ƙala al'aiz bin abdulsalam al'aiz bin abdulsalam yake cewa takrahu salah an sajjada al-muskurafa al-mumla'a cewa sajjada irin wannan kafi da muke sallah wanda aka ba zane ta da ado da zaiba zaiba da hotuna to malamai sun ce ita ma makaruhi ne a yi sallah a irin wannan sajjada din in ji al'izbin abdulsalam waka zalika an rafi'a alfa'iƙa ko mai tsadar gaske mai tsadar ku zo ku gani har ana zuwa ana leƙawa ana cewa wannan sajjadar wajen miliyan kaza ce ita ma in tafiya wannan malamai sun karanta yin sallah akanta li'anna salata halun tawadhi'u wa tamsakinun abinda ake so ga sallah nutsuwa da tawadhi'u ba a san wai dole sai ka fita daban a yanayin sallarka yasa da aka ce da wani da wani inda kun zo masallaci ku hada sahu an fahimta da bakin da jan da baturan da balaraban da mai kudin da mai sarautar inda an shigo masallaci kowa ɗaya ne liman ne kadai aka bashi dama ya shiga gaba domin haka tsarin yace yasa a masallaci ma ba a so a ware a ce ga gunwa na masallaci ga gunwa ba a so duk wanda yazo in ya cancanci ya zauna a gun ya zauna kawai wanda shari'a ta sa doka a masallaci ne bayan lima wanda ba zai iya hukunta sallah ba bai halatta ya zauna a bayan lima ba dan da liman a kowane lokaci idan alwalarsa ta warware to next nasa shine zai je ya hukunsa to idan kuma liman ya tafi aka jawo ka ko ka je gun kai ko baka san da zaka yi sallah ba kaga matsala ta shiga kenan ko ka zo da dangalallen wando ko rigar yan bal kaga da wahala a baraka shiga gaba kai wa mutane sanar da wannan yanayi yasa bayan liman wani sensitive area ne mai tsadar gaske ana so ladan na'ibi wani wanda zai iya hukunta sallah ya zamta sune a bayan liman wanda ko da liman alwalansa ya warware to wanda zai je ya zauna a gonsa to dama ya san sallar zai iya hukunta sallah to amma in ba wannan gun liman ba duk inda ya dace in ka zo gun masallaci ka zauna ba za a ce nan gun wane bane nan gun alhaji wane bane nan gun wannan rabul wane bane a a masallaci ba wannan duk wanda ya riga zuwa gun sa ne an fahimci wannan da kyau ko to shi yasa masallaci tawadu ya kuke koyarwa ka fi karfin wane ya zo kusa da kai ba ka da haɗi da shi amma a masallaci ya zamto ga ka faɗa sagatarsa ya mamaga kafarsa ko na haɗa sahu da shi domin da kai da shi a wannan gudun ɗaya kuke an fahimci wannan wannan shi ne abinda masallaci ke koyarwa tawazi'u da kaskantar da kai da nuna kai ba kowa ba idan an gama sallah ka fita waje sai ka ci gaba da mulkin ka ko izzar ka amma a cikin masallaci dole tunda ka ce Allahu akbar to ka yadda Allah ne gaba da kowa Allah ne gaba da kowa an fahimci wannan da ke ko to saboda wannan shine ka'ida wanda ya kamata mu sani masallaci tawazi'u yake koyarwa ƙasƙantar da kai yake koyarwa masallaci baya koyi da girman kai baya koyi da izza baya koyi da jiji da kai duk masallaci baya koyi da wannan an bayyana nan qala ibn taymiya mali ce mali ibnu taymiya yace wal mazhabul ladzi wal mazhabul ladzi alaihi ammatul ashab wata matafiya da mafi yawan sahabbai suka tafi akanta karahiyatu dukulu al kanisatul musawwara al kanisa kaman gun ibada kenan yasa coci ma ake ce mata kanisa an fahimta gun ibada wanda ya fiye tara targacen hotuna da zane-zane to sahabbai duka sun karhanta yin sallah a wannan gu fassalatu fiha wa fi kulli makanin fihi tasawir ashaddul karaha akwai karhanci mafi tsanani akan yin sallah a gurabin da suke da hoto ko zane ko abubuwan da su dauke hankalin mai sallah wa hadha huwa as-sawab allazi la raiba fi wannan shine daidai da babu kokonto akan wannan ya ƴan uwa ko masallaci ne ba ko masallaci ne inda ya fiye wannan adon da rambatsau ɗin kaza to shari'a ta kyamaci sallah irin wannan masallacin noman masallaci mai tsafta mai yanayi ɗaya to shi ne ya fi dacewa da tsarin shari'a an fahimci wannan malik ya ce wa ƙalar nawawi imamun nawawi ce wa amma sawa alladhi fihi wa amma asawbu kai afwan wa amma asaw amma tifa alladhi fihi suwarun aw salib wanda a tufar akwai hoto ko cross alamar cross auyalha ko wani abin da zai shagaltar da mai sallah ya dauke mai hankali fatakarahu salatu fihi wa ilayhi an karhanta kai sallah a cikin sa ko ka kalli mai tufar kai sallah kusa da shi an gane ko wa alaihi lil hadis wannan kuma shine abin da hadisi ya karanta kaga yanzu kai zaka zo zaka zo da masallaci da kayan ka normally amma wani sai zo da irin wannan tufar kuma ya shiga gaban ka zane-zane a baya ko rubutu ko hoton wani ɗanbal ko hoton wani ɗan siyasa duk ba daidai ba ne sallah ta fi ƙarfin wannan sallah ta fi ƙarfin wannan yasa waccan ayat cikin suratul a'raf ku zu zinatakum inda kulli masjidin ya kamata kowa ya san ta fahimci ta me Allah yake nufi duk lokacin da zaka yi sallah to ka zo da yanayi na mutunci da kima da kamala duk inda zaka yi sallah ko a masallaci ne ko a gidanka ko a gida ko a waje in dai sallah za ka yi to ka kyautata ki shigarka ka shiga ta kamala yasa malamai suka ce ko da yanayin aikinka ba zai baka damar sanya tufafi irin wanda suke da kamala ba to ka zamto kana da tufar da ka ajiye domin yin sallah a gobe bakaniki ne kai a wani injiniya ne kai a wani menene kai aikinka ba zai baka damar kasa irin wani tufafin ba to kana ana kiran sallah to dama ka ajiye wannan tufa ka je ka kwabe wannan ka sa wanda za ka yi sallar da su wannan shi ne ka'ida kuma sallah ta ma wuce a mata haka ba mata kai ba ta wuce tunda ita ce farkon abin da za a bincika aikin ga bayan ka mutu an bayyance wannan sai malik ke cewa qala ibnu hajar ibnu hajar al-asqalani yake cewa wa yastanbidu min an yi istinbadi a cikin wannan hadisi ai hadisu aisha hadisin na aisha karahiya kullu ma yashtagilu anis salati karhancin abin da duk zai shagaltar da mutum a cikin sallah min al-asbag hadda abu mai rini wanda rini iya daukan hankali wa nuqush da zane ko rubutu rubutu ine nuqush wa nahwiha da abin da ya kama da duk abin da zai dauki hankali ko rubutun qur'ani ne za a yi da zaiba zaiba zaiba a masallaci ya shagaltar da kai to makaruhi ne shari'a da bata so ko ado-ado a yi ja a yi kore a yi bulu duk kuma a cikin masallaci shi ma wannan shari'a ta karanta irin wannan masallaci ba gun wannan ramba tsaudin ba ne babban abin da masallaci ke bukata tsafta tsafta wannan ko kullum za ku wanke masallaci ku share shi ku sanya mai turare haka ake so amma duk abin da zai ɗauke hankalin mai sallah to shari'a ba ta son sa masallaci amma an umarci a yi tsafta iya tsafta a kansa sahi da kayan kanshi hakan da na Aisha tace manzon Allah ya ce ku gyara masallaci ku tsaftace shi ku sa mai kayan kanshi wannan kullun in an yi haka abin da shari'a ba take bukata kenan an fahimci wannan amma sanya hotuna wa an su masallata ma za ka hada hotunan mutane a ciki an gane ko kawo masallacin ƴan uwanmu masu bin ɗariƙa tijjaniya za ga masallaci ne amma da hotunan mutane a ciki kaga wannan ƙasa ne ya saba wa hadisan manzon ya saba wa sunna gaskiya ya saba wa sunna in kana son mutum gaji ka sa hotonsa inda za a gani amma cikin masallaci na Allah ne wa annal masajida lillahi wala tad'u ma Allah ahad Allah ya samu dace mun zo gun da zamu tsaya insha Allah in Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi ittikadul qubur masajida inda ake rikar wa'ansu kaburruka a mai da su gun sallah ko ko wata makabarta wannan shine darasin da zamu tashi a mako mai zuwa in Allah ta'ala ya kai mu abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya haɗa mu alada abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah muna roƙonka ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka sa da mu da su aljanna ce makomarmu Allah ka shirya mu da zuriyarmu Allah ka dora mu a tabarkin madidici Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira wannan kuma shine darasin mu na 67 a cikin littafin insha Allah muna addu'a ga mahaifanmu Allah ya musu rahama Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomarsu da mu da zuriyarmu Allah ta'ala ka dora mu a hanya madidiciya Allah marasa lafiyarmu Allah ka warkar da su masu bukatu a gonka ya Allah ka biya kowa bukatunsa na alkhairi Allah ka sa kaka ta zama mai alkhairi mai albarka abubuwan da aka noma Allah ta'ala ya sanya musu albarka duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ta'ala ka dafa musu ka taimake su Allah ta'ala ka dafa musu ka taimake su Allah ka dafa mana ka taimake mu ya rabbal alamin